أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka masallacin ƙofar dorogo a nan ningi a wuni na goma ga watan rajab wato wata na bakwai a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da goma ga watan ɗaya miladiyar isa ɗan maryam 2025 Allah ya mana jagora muna karatu cikin littafin sharhu sunna littafin na malam barbahari a littafin irin nawa za mu tashi shafi 75 muna magana ne akan inda malami littafi yake magana akan wal imanu bi azabil qabri wa munkarin wa nakirin kuma da yin imani da azabar kabari da kuma yadda da imani da mala'iku guda biyu munkar da kuma nakir za mu tashi ne a sakin layi na uku a shafi na 75 din inna yake cewa fa'azabul ƙabari au na'imuhu sabitani fil kitabi wa sunna azabar ƙabari ko kuma ni'imomin ƙabarin tabbatattu ne cikin alkur'ani da hadisi ƙada sallallahu alaihi wasallama ta'awwazu billahi min arba'in annabi ce ku nemi tsari a wajen Allah daga abubuwa guda hudu min azabi jahannama ku nemi matsari daga azabar jahannama wa min azabil qabar shine mahal shahi kuma ku nemi matsari a wajen Allah daga azabar kabari wa min fitnatil mahaya wal mamati ku nemi matsarin Allah daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min fitnatil masihi dajjal da kuma fitinar shafar dujal wannan hadisi sahihi ne abu da ya ciro shi ahmad ma ya ciro shi hakim ma ya ciro shi kuma albani ya ce ingantaccen hadisi ne a fakar salasalama ya ta'awwazu min azabil kabari kuma shi manzan Allah da kansa ya kasance yana neman tsari daga azabar kabari wafi ƙur'ani kuma azabar kabari a cikin alƙur'ani isharatun ila azabil qabri yayi nuni zuwa ga azabar qabri qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walanuzikannahum min al'azabil adna za mu ɗanɗana musu azaba ta ƙasa ƙaramar azaba dunal azabal akbar koma bayan babbar azaba da aka kenan ƙur'ani ya kasa azabar kashi biyu akwai ƙarama akwai babba ƙalu abinda malamai suka ce akan wannan ayar haza azabul kabari wannan karamar azabar ita ce ta kabari wakila azabu duniya ko kuma aka ce azabar duniya ita karamar azabar kenan wa fi qaulihi ta'ala fi fir'auna wa qaumi haka nan ma Allah ya magana akan fir'auna da mutanansa yace annaru yu'raduna alaiha wuta ce ake budurto musu da ita wato da fir'auna da mutanensa ana budurto musu da wuta guduwan wa ashiyan safe da marece me aya take nufi ana budurto musu da wuta safe da marece ai ina kenan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azabi tabin kenan ranar alkiyama kuma fir'auna da mutanensa to ku shiga azaba mafi tsanani yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan ma'anar ana budurto musu wutar safe da maraice haza fil qabari wannan yana cikin kabari ne lamma matu saru yuraduna ala nari dan haka lokacin da suka mutu sai ya zamo ana budurto musu da wuta guduwan wa ashiyan safe da maraice fa idza qamat al qiyama yuqalu in kuma al qiyama ta tsaya sai a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azabi ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba um wa qala ta'ala kuma Allah ke cewa wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kauda kai gabarin ambatona duk wanda ya kauda kai gabarin zikirin Allah fa inna lahu ma'ishatan banka to yana da rayuwa rayuwa mai kunci wani wani hashiruhu yawmin qiyamati a'ama kuma ran alkiyama sai mu tashe shi yana makaho azaba kashi biyu kenan azabar kunci da kuma a lahira a tashe shi makaho qalu abinda malamai suka ce ma'ishatan banka fil qabri rayuwa mai tsanani ana yin ta ne a kabari waliyaz billah Allah ka tsare mu fal adillatu ala azabil qabri mutawatira hujjojin da suke nuna tabbatuwar azabar kabari mutawatira na ajjire suke faman kazzaba bi azabil qabri duk wanda ya karyata samuwar azabar kabari min al mu'tazila daga cikin mu'tazilawa naha nahawhum wa man hanahum da kuma wanda yake irin misalin su fa innahu mukhalifu lil adilla al mutawatira to ya saba mu hujjoji mutawatirai wa yakunu muqtalla al aqida ya zama ya fita daga aqida wal iyad billah wa fa wa faqidan li asali min usul aqida kuma ya rasa asali daga cin asali na aqida wa huwa al'iman bi azabar kabari shi ne imani da azabar kabari shi ma imani daga azabar kabarin wani ɓangare ne na aƙida daga wanda ya ƙaryata to ya ƙaryata wani ɓangare na aƙida fa'in kana mu'utamidan arifan bin nususi idan ya ƙaryata azabar kabari ne da gangan ya san hujjojin lakin yukabiru sai dai yana girman kai ne wa yanfi kuma yana korewa fahuwa kafirin wannan kafiri ne amma idza kana muta'awwilan amma idan mai tawili ne au muqallidan ko mai kwaikwayo ne au jahilan ko kuma jahili ne fa hadha la yukaffiru wannan ba za ta mai kafiri ba mai manan tawili ka karanta wata aya ko wata hadisi sai ka fassara ta da wata sifa daban shi ne manin tawili lakin yudallalu wala yukaffir sai dai za a ce shi batacce ne amma ba za a ce mana kafiri ba kauluhu faɗin mai littafin wa munkirin wa nakirin munkarun wa nakirin wannan mala'iku guda biyu munkar da nakir ismani lil malakaini suna ne guda biyu na mala'iku allazaini yatiyani fi suratin murawi'atin waɗanda suke zuwa wa wanda aka buzne a wata sura mai ban tsoro a wata sura mai ban tsoro yuqalu li ahadihima al-munkar ana ce ma ɗayan mala'ikun munkar wal akhar an-nakir ɗayan kuma nakir kama ja zalika fil ahadith kama yadda hakan sunan yazo a cikin hadisi qal mu'allif malam mai littafin yace rahimahullah wal imanu bi haudi rasulillah haka nan kai imani cewar manzan Allah yana da gulbi radan alkiyama menene gulbi na me gulbi yawa gurin da ruwa ke bubbugowa shine gulbi kogi inda ruwan yake gudana ne ko wannan gulbi ne ana samun su a fadama to kai imani cewar manzan Allah yana da gulbi sallallahu alaihi wasallama wa likulli nabiyyin haudun kuma kowanne annabi na da gulbi illa salihan banda annabi salihu annabi salihu a lahira bai da gulbi fa inna haudahu dar'u naqatihi shi gulbinsa hantsar taguwarsa in ba kuma ta ba mutanen sun nemi wata aya da ya roki Allah aya Allah sai ba shi taguwa amma sai aka kasa musu rana a dam suke ɗiban ruwa sai aka ce to su kasama ɗiban ruwan yau su ɗiba gobe ta sha in yau ranar su ce to ba ta zo ba da aka gobe ranar ta ce ba kar kowa ya ji sannan kuma za ta shiga gonar kowa ta ci abin da take so kuma duk gonar ta fara sai suna sai labari sai su suka jawo ai su suka jawo da kar ma wani mata tsawa Allah ya hana amma kuma kowace rana za ta rinka yawo a titi titi layi layi kofar gida kofar gida ku ɗebo abin tara nono ku tatsa iya tatsar ku ta yi gaba haka kullum take a garin an gane to wannan tatsan nonon shine gulbin annabi salihu da ka gagar ci abin ta goshi na'am a sharhu كذلك من أصول أهل السنة والجماعة yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a al-iman bil haudi yin imani da gulbin annabi sallallahu alaihi wasallama fa rasul sallallahu lahu haudul manzan Allah yana da gulbi wa kullu nabiyyin min al-anbiya lahu haudun kuma kowanne annabi daga cikin annabawa yana da gulbi turadduhu ummatuhu wanda al'ummarsa za ta rinka zuwa tana shan ruwa li'annan nasa yusibuhum atashun shadid don mutane kishin ruwa bai tsanani za ta same su fa hatajuna ila alma don haka suke bukatar ruwa wa haudu nabiyina huwa azamul hiyabi kuma mu gulbin annabinmu shine gulbi mafi girma daga sauran annabawan tuluhu shaharun tsayin gulbin tafiyar wata guda ne wa arduhu shaharun fadin sama tafiyar wata guda ne gulbin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani nonon gulbin annabi ruwan gulbin annabi yafi nono fari wa ahala min al-asali ruwan gurbin manzon Allah yafi zuma zaki wa aniyatahu adadu nujum sama' kofin da ake shan ruwan adadin taurarin sama ne za ka kirga su adadin taurarin sama shine adadin kofunan da ake shan ruwa a gulbin annabi sallallahu alaihi wasallam man yashrabu minhu sharbatan wanda duk ya sha ruwa daga wannan gulbin na annabi sallallahu alaihi wasallam sha daya lam yazma'u ba'daha abadan har abada ku ba shi ba kishin ruwa sha daya in kai shikenan ka kashe kishin ruwa ta mutu mus ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا أما وعند سكا ردا daga cikin alwar manzo Allah in sun je kore su ake yi ba sa sha ba da rasul bayan manzo sulma ya bar duniya wa yuzadu anhu man kazzaba bi haka nan ma wanda ya karyata wannan gulbin shi ma kore su ake yi wallahu a'lamu min ahli bid'i Allah shine mafi sani kuma wayannan suna daga cikin yan bid'a kaulu faɗin malam da yake cewa wali kulli nabiyin haudun illa salihan kowanne annabi yana da gulbi banda annabi salihu alaihi salam fa inna haudahu dar'u naqatihi shi gulbinsa shine hantsar taguwarsa ban san ko kuna kiran hantsa da wani hausa daban ba sun take na hantsa ko ko ai ce mata taran nono na kila wani bai san hantsar ba هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم wannan keɓewar bai tabbata ba in ji malancin abin da shi ya sani wa sawabu malin ya ce abin da ya fi daidai an na likuli nabin haudan kawai ka yadda kowanne annabi yana da gulbi kama jafil hadisi kamar yadda ya zo a hadisi mun fahimci abin da malin ke nufi wancan keɓe annabi saluhu ya ce dalilin bai tabbata ba amma matsayinka na musulmi ka yadda kamar yadda ya zo a cikin hadisi kowanne annabi na da gulbi mu ma haka muka yadda al mu'allif malam mai littafi ya ce rahimahullah wal imanu bi shafa'ati rasulullah hakanan imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lil muznibina al khati'ina ga masu laifi masu kuskure yawmal qiyamati ranar alkiyama kai da wannan cewar manzo Allah zai yi ceto wa ake ceta wanda ya laifi wanda bai laifi bai bukatar ceto na karan alkiyama wanda ya yi laifi mai kuskure annabi zai cece shi sallallahu alaihi wasallam inda akwai imani tare da shi wa ala sirati sannan manzo Allah zai yi ceto akan sirati a wa yukhrijuhum min jawfi jahannama kuma zai fitar da su ko za a fitar da su daga cikin cikin tsakiyar wutar jahannama wa ma min nabiyin babu wani annabi illa walahu shafa'a face shi ma yana da ceto duk wani annabi yana da ceto wa kazalika siddiquna wa shuhada'a wa salihun haka nan ma siddiqai haka nan ma shahidai haka nan ma salihai duk za su yi ceto walillahi ba zalika tafaddalun kasirun bayan wannan ma Allah yana da wasu falaloli masu yawa alaman ya sha kan wanne su wal khuruj minan nari ba'da ma ihtaraku fita daga wuta bayan sun kone wasaru fam a fahman sun zama bakaki kaman gasashe doya sun kone kurmus a sharhu malin ya ce min usul ahli sunna wal jama'a daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a al-imani bi shafa'ati imani da ceto bi shurut allati zakaraha Allah jalla wa ala amma ce yana tabbata ne da shar'in da Allah madaukakin sarki ya ambata an ta kona bi iznihi na farko ceton ta zamo da izininsa shi Allah wa an ya kuna mashafo fihi min ahal imani kuma ya zamo shi wanda za a ce ta ɗin yana daga cikin masu imani ne amma in kana mashafo fihi min ahal kufuri amma idan wanda za a ce ta ɗin yana daga cikin kafirai ne fa innaha la tuqbal fi shafa wannan ba za a karbi cetonsa ba Allah ba zai ba da dama a cece shi ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kafirai kenan ceton mai ceto ba zai amfane su ba in su kafirai ne amma lizzalimin min hamimin wala shafi'in yuta Allah ce babu wani azzalibi ba shi da wani masoyi hamimin ba shi da masoyi wala shafi'in ba shi da bai ceto yuta da za a yi masa biyayya da za a yi da cetonsa shi azzalibi bai da shi falkafiru laysa fi shafa'atun abada shi kafiri babu ceto tare da shi har abada wa amal mu'min amma shi mumini fa inna shafa'ata sabitatun fi haqqihi shi kam ceto tabbatacciya ce a haƙƙinsa idza azinla amma in Allah ya ba da dama in Allah ya ba da izini jalla wa ala wa azamu shifa'a a cikin masu ceton mafi girman masu ceto sayyidu shifa'a shine shugaban masu ceto huwa nabiyuna muhammad shine annabi sallallahu alaihi wa sallama falahu shafa'atun khasatun bihi manzan Allah yana da wasu ceto wanda shi kadai ne yake banta da wadan ceta shi kadai ne bayan shi ba wani wa hunaka shafa'atun yushtarku fiha huwa wa gairuhu kuma akwai wasu cetan da shi bayan shi wani ma zai tarayya da shi kenan shi yana da ceton kashi biyu ne akwai tasa ta musamman akwai kuma ta sauran annabawa da sauran mutanen kirki da aka yi bayani a sama qauluhu fadinsa wal iman bi shafa'ati sallama lil muznibina al khati'in yawm al qiyamah kai imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga masu laifi masu kuskure ranar alkiyama wa alal sirati da kuma kan sirati ar-rasul sallallahu alaihi wasallama huwa azamu man yashfa'u yawm al-qiyama shine mafi girman wanda zai yi ceto ranar alkiyama bal kai ba haka ma innahu yashfa'u fi ahli al-mawqifi kullihim shi cetonsa ma ya shafi duk wani dan adam duk wani mutum da aljani da musulmi da kafiri ceto annabi ya shafe shi dan zai yi ceto ne ranar tashin alkiyama don haka ya shafi duk jama'a fa'in Allah yurihuhum min mawqifi don Allah ya hutar da su daga wannan tsayawar tashin alkiyama din wa yuhasibuhum kai musu hisabi la'annahu yatulu alaihim almawqif domin mutane za a tsawaita musu wannan tsayawar tsayawar kiyama za a dade a tsaye ma'adanaki ga kunci ga jimawa a tsaye ga kuma kunci a shadid mai tsanani walharu shadid ga zafi mai tsanani walatashin shadid ga kishin ruwa mai tsanani walhaufin shadid ga tsoro mai tsanani don ba wanda ya sanya yake an dade a tsaye shekara da shekaru ga rana ga cunkoso ga kishin ruwa ga ɗarɗar ya matsayina zai kasance ya ƙulu alaihimul ya tulu alaihimul mawqif don haka wannan tsayewar za ta yi tsawo a kansu mawqiful hashari shine tsayewa na lokacin aka taso daga kabari fa yataqaddamuna ila ulul azmi min rusuli to sai su shawara mutane sai a fara zuwa gurin manzanni nan guda 25 su ne ulul azmi a je a nemi ceto yatlabuna minhum an yada Allah a nema daga wajen wajen wayannan manzanin ulul azmi su roki Allah an yurihum min al-mawqifi ya hutar da su daga wannan tsayawar imma il janna wa imma ila nari musan matsayin mu ko aljanna ce ko wuta ce fa yatuna ila adam sai a zo gurin annabi adam fa ya ta sai ba da uzuri ba zai iya ba wai a tuna ila nuhin fa ya ta sai a zo gurin annabi nuhu shi ma ba zai iya ba sai ba da uzuri wai a tuna ila ibrahim a zo gurin annabi ibrahim shi ma ya gagara ya ba da uzuri wai a tuna ila musa sai a zo gurin musa fa ya ta shi ma ya ba da uzuri wai a tuna ila nuhin a zo gurin annabi wa ya tuna ila isa sai a zo gurin isa fa ya ta zuri shi ma ba da uzuri wa ya tuna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe sai a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya ƙulu ana laha ni ne na mallaki wani cetan ta wace ni kadai na mallaka da haka wani cetan ta annabi ta ci kadai ثم ياتي ويخر ساجدا تحت العرش من ذن الله سيزو يفادي ya yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi li'annahu la ya shafa'u li'adin illa bizinillah domin babu wanda zai yi ceto sai da izinin Allah fahuwa ya khirru sajidan da aka shi ne zai faɗi yana mai sujjada wa ya da'uwa rabbahu ya roƙi ubangijinsa hatta yi ƙare lahu har a ce masa ya muhammad irfa a ra'asaka ya muhammad daga kanka wasal tota tambayi za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceton fa ya azina Allahu lahu bi shafa'a Allah sai masa izini da yi ceto fa ya shafa'u fi ahli mahshar sai nemi ceton duk waɗanda aka tada su daga kabari fi an yanta kila min lahashari ilal hisabi akan su bar wannan gurin tsayewar a tafi gurin bincike wa hadhihi hiya shafa'atul uzma wannan ita ce ceto mafi girma allati faddalahu Allah biha ala al-khalqi wadda Allah ya fifita manzon Allah kan halittu sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa minal layli fatahajjid bihi nafilatal laka daga cikin dare kai tahajjud nafila ce gare ka fa'asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda da sannu Allah zai tashe ka akan wani mukami abun godewa al-maqam mahmud huwa shafa'a al-uzma wannan makamin abun godewar ita ce babbar ceto wa fi du'a allazi yuqalu ba'da al-adhan haka nan ma a cikin addu'ar da ake yi bayan kiran sallah ati muhammadan alwasila walfadila wa ba'athahu maqaman mahamudan allazi wa'atahu ka ba ma muhammadu wasila tsani sallallahu alaihi wasallama walfadila da wata falala wa ba'athahu kuma ka tsaye da shi maqaman mahamuda a gurin wani matsayi abin godewa Allah zai wa'ato wanda kai masa alkawari wani addu'a ana yi bayan an gama kiran sallah to wannan maqam mahmuda din shine wannan cita wa hadhihi shafa al-uzma wani ne cito mafi girma wa kazalika yashfa'u fi ahli kaba'iri min al-umma hakanan manzon Allah zai yi ceto daga cikin al'ummarsa masu manya-manyan zunubai yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam imma Allah ya kulan nara ceton da zai zama ko dai ba zai shiga aljanna ba wa imma an yi kora jumina ko kuma dai ya fito daga wutar afwan Allah ya kulan nara ba zai shiga wuta ba an gani mai laifi ne amma saboda ceton manzan Allah ba zai shiga wuta ba sallallahu alaihi wasallam wa imma an yi kora jumina ko kuma sun shiga wutar amma saboda ceton manzan Allah sai a fito da su daga wutar idza dakhaluha in suka shige ta fa yashau fihim sai annabi ya ceto a cikin sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi laysat khassatun bihi wannan ceton ba shi kada yake banta da ita ba fa huwa yashfa'u shi yana ceto ne wa jami'al anbiya yashfa'un haka ma duk annaba suna ceto wal awliya'u yashfa'un waliyye ma suna ceto waliyye ma suna ceto wa ta'ala suna ba san waliyye muna san waliyye kuma mun san da su mun tabbatar da su akwai waliyai akwai waliyai amma ba mutanen unguwa ne suke nadawa ba ba ɗalibai ne za su tare su nada malamin zai zama waliyi ba a'a naka waliyai ma suna ceto wala faratu da masu sakaci wanda ake ceton wa hum allazina matu sigharan afrad din su ma suna ceto al afrad su ay afrad hum allazina matu sigharan wa'anda suka mutu yara ƙananan yara ko an yi barinsa ko ya zo bare ko kankani ya mutu su masu na yin ceto ya za idan matarka ta yi bari ko ɗan yamda kada cewa Allah ya mai da namuru a Allah ya sa mai ceto ne haka ake cewa ba Allah mai da namuru ba Allah ya sa mai ceto ne da haka su ma wannan ƙananan yaran suna yin ceto wa jamil anbiya yashfa'una fi ahli kaba'iri suna yin ceton ne ga ma'abota manya-manyan zunubai khilafa li jahamiyya wal mu'tazila wal khawarij amma sabanin jahamiyya da mu'tazilawa da khawarijawa wayannan uku ba su da wannan ba wal khawariju hum su khawarije su ne allazina yakhrujuna ala al-a'imma a'immatul muslimina su ne suka fita daga biyayya wa jagororin musulmai bisaifi da takwabi da ƙarfi wa yashquna asal da'a suka tsaga sandar biyayya suka ce ba za su yi ba wa aidan allazina yakfurul muslima bil kaba'ir kuma sune da ya kawa kawarijawan da suke fitar da musulmai dan ya aikata babban zunubi a gurin bakawarije idan ka sha giya ka zama kafiri idan ka yi zina ka zama kafiri duk abin da Allah ya ce karka yi in kai ka zama kafiri a gurin kawarijawa Allah ta juna shirki wadda ba shirka ba ce amma sai su fitar da mutum daga musulunci hawulai humul khawariju wayannan sunan khawarijawa summu khawarija an sa musu suna da khawarijawa ne li'annahum kharaju an al-mashru dan sun fita daga shari'ar Allah wa kharaju ala wali al-amr kuma sun fita daga shugaba majibancin al'amari wa shaqqu asal ta'a suka karya ko suka tsaga sandar biyayya suka kiyo shugaba biyayya hawulai waɗannan yunfuna shafa'a su kam sun kore ceto sun ce babu ceto wa yaqulun suke cewa man dakhala nara la yakhruju minha duk wanda ya sake ya shiga wuta to ba zai fita ba in dai ka shiga wuta zuwa gurin su ba fita wa yasjulluna bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da magana Allah madaukakin sarki a suratul baqara aya ta 167 wa ma hum bi kharijin minan nari da Allah ce su ba masu fita ba ne daga wuta ita ce hujjarsu na ƙultu abin da za mu ce musu hazihe fil kufar wannan aya tana magana ne akan wanda ya mutu kafiri banda mai imani fal kufaru la ya kurjuna minan nar kafire kam ba za su fita daga wuta ba wa amma shafa'atul maqasudatu huna amma ceton da ake nufi a nan fahiya fi ahal imani ita ce wadda ake wa masu imani min ashabil kaba'iri masu aikata manya-manyan zunubai wahiya sabitatun wannan tabbatacciya ce wallahu jalla wa ala yaqul Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin sul baqara aya ta 255 man zallazi yashfa'u indahu wane ne zai yi ceto a gurin a gurinsa waye mai ceto a gurin Allah illa bi izini sai da izinin Allah kaga kenan akwai dama in Allah ya bada izinin za a yi dalla ala annahu idza azina yashfa'u ahadun indahu kaga wannan aya ta nuna kenan wani zai iya yin ceto a gabansa a gurinsa in ya bada izini wa kazalika qauluhu ta'ala haka nan ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul najmi aya ta 260 yake cewa wa kan min malakin da yawa daga cikin mala'iku tun samawati da suke sammai la tuguni shafa'atuhum shai'a cetonsu ba ta amfanar da komai illa min ba da an yi azin Allah sai dai in Allah ya yi izini liman ya sha'o ga wanda ya soyar da kuma ya yarda hazihi fiha sharuɗin shafa'a to anan sharuɗin shafa'a wato sharuɗin ceto ga su ya azinullah hada sharuɗin awwal sharuɗin na farko Allah ya bada izini ya bada dama wa yarda kuma yarda hada sharuɗin sani wani sharuɗi na biyu ya bada izini kuma yarda yarda an yi mashifo fihi Allah maɗaukakin sarki yana yadda ne akan wanda za a yi wace tan, wa huwa la yarda illa al-mu'min kuma Allah baya da a yi ceto sai daga mumini. Amal kafiru fala yarda anu amma kafiri Allah ba zai yadda ba. Al-afal mukhalifuna li ahli sunna wal jama'a wa fi shafa'a waɗanda suka saba ma ahli sunna dangane da ceto ala tsarafai na ƙidin suna tsakanin gefe guda biyu na warwara minhum man an kare shafa'ata daga cikinsu akwai wanda ya ce ceton ma bai da ita ba humul khawariju wal mu'tazila sunin khawarijawa da mu'tazilawa sun ce ceton babu shi alladhina yukaffiruna al-kaba'ira bil kaba'ira waɗanda suke kafirta mutane akan manya-manyan laifuka allati duna shirk wadda bata kai shirka ba wa tarfu sani gefe na biyu man ya galo fi isbati shafa'a akwai kuma wanda yake yin shishigi wajen tabbatuwar ceton shehin sai na da aljihu dubu saba'in ko da aljihu na ɗiba mutane dubu saba'in ko ya yarda da ceton amma ya shishigi wa humul mutasawwafa su ne sufaye ko ka ce 'yan ɗariku ko ko ka ce sufaye ko ka ce 'yan ɗariku wal ƙuburiya da kuma 'yan ƙuburiya ita mataki da ce ƙuburiya allazina ya atamiduna ala shafa'a waɗanda su sun dogara da kawai akan ceto wal ju'una ila ƙuburi don haka suke dogaruwa da kabarruka wa yatagisuna bil amwati suna neman gudunmawa da matattu kamar mai kashe kudi ya je Sokoto bari ya roki shanu ya roki menene ya roki menene wani yan kuburiya ne yatlubuna minhum shafa'a suna neman ceto daga wajensu kama qala ta'ala kamar da Allah yake wa ya'buduna min dunillahi suna bauta wa koma bayan Allah ma la yadurruhum abinda ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba wa yaquluna kuma har suna cewa haula'i shufa'auna inda Allah waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah ƴan uburiya kenan wanda yake cin kabarin bai san kana yi ba dan baya jinka in ya ji kama ba zai amsa maka ba ba zai amfana maka da komai ba a sautu yunus aya ta goma sha takwas ya abudunahum min ajali an yashfa'u lahum inda Allah wai su dabota musu ne dan su cece su a gurin Allah ammal wasatu amma tsakatsaki fahum ahlus sunna wal jamaa sunna ahlus sunna wal jamaa lam yanfu shafa'a mutlaqan basu kore cetan kai tsaye ba walam a yasbituha mutlaqan kuma ba su tabbatar da ita kai tsaye ba bal asbatuha bi shartaini a'a sun tabbatar da ceto ne da sharuɗa guda biyu alwaridaini fil kitabi wa sunna wanda aka samo su a cikin qur'ani da hadisi hadha hasulul bahasi fi shafa'a wannan shine abin da faru na bincike akan ceto ina ba ta magana kenan bangarori guda uku ne mutazilawa khawarijawa sun ce ba ceto kuburiya masu bautar kabari sun ce akwai ceto a masu shishigi ahalar sunna sun ce a'a akwai ceto ta wurin sashin ta wurin sashin babu babu ceto a wajen kashiri amma akwai ceto a gurin wanda ya mutu da imani su ne ɗan kuburiya da su ba halinsu ɗaya yawwa wa ƙaulu faɗin malam da ya ce almuznibina alkhati'ina masu laifi masu kuskure yani takunu shafa'atu lilmu'minina almuznibina ceto tana kasantuwa ga masu laifi allazina lam yasulu ila hadil kufur waɗanda ba su kai matuƙa wajen kafirci ba wato wani sabansu bai kai su ga kafirci ba wa ala sirati ai wa yashfa'u nabi sallama lilmu'minina hala mururihim ala sirati haka nan manzon Allah yana yin ceto lokacin da jama'a za su wuce kan sirati kenan ceto guda uku kenan ko ga na tashin kiyama ko ga na fita daga wata jahannama ga na siradi yashfa'u liman dakhala an-nara bi ikhrajihi minha manzo Allah yana yin ceto ga wanda ya shiga wuta ya fidda shi daga ita idza kana min ahli tauhidi in akwai tauhidi tare da shi fa yashfa'u al-sirati sai ya ceto akan siradi idza marra nasu alai idan mutane suka wuce akan siradin wa huwa al-jisru shi siradin wata gada ce almansubu ala matan jahannama wanda aka shimfiɗa akan tsakiyar wuta jahannama ya murun nasu alaihi shi siraɗin mutane za su wuce ta kansa ala kadri amalihim gwargwadon ayyukansu faminhum man yamuru kalam hilbasar daga cikin mutane akwai wanda zai wuce siratin kamar kiftawar ido kawai ya wuce wa minhu man yamuru kalbaraki daga ciki akwai wanda zai wuce kamar walƙiya wal wa minhum man yamuru karrihi daga ciki akwai wanda zai wuce kamar iska wa minhum man yamuru kalfarasi aljawadi daga ciki akwai wanda zai wuce kamar ingarman duki wa minhum man yamuru ka rukabil ibli daga ciki akwai wanda zai wuce kamar mai hawa raƙumi wa minhum man yamuru ya'adu aduwan yana jari gindi ko ta ya kauce ya alhamdulillah ko wa minhum man yamshi mashayan daga cewa kuma mai tafiya a kafa wa minhum man yazhafu zahafan daga cewa kuma wani zai fada cikin wutar wa man yakhtufu wa yulqa akwai kuma jawo shi za a yi dama akwai su kugiyoyi gefen gadar kawai da wani ya zuku ne ta shakko shi ta maka shi cikin wuta kullul khalaiki dukkan halittu tamurru ala hadal jisri sai sun wuce ta wannan gadar almu'minun wal kuffar da mu'mine da kafire kowa sai ya hau wala yunjihim illa amalun ba mai kubutar da su faci ayyukansu da haka Allah ya faɗa cikin zuwa Maryam ayata 71 wa in minkum illa waliduha babu wani daga cikinku faci ya haura wannan gadar yani ala sirat abin nufi sai ya hau kan siradi kana ala rabbika hataman maqabiya Allah ya riga ya hukunta an gama magana ta wuce ah nani thumma nunajji alladhina taqaw sannan sai mu kubutar da waɗanda suka yi takawa wa zalimin fiya jisiyan sai mu bar azzalime kuma a cikin ta a gurfani Maryam aya ta 72 a ɗaya zuwa da biyu. Wala yanju illa ahlu taqawa ba mai kubuta daga wannan siradin sai ma abota taqawa. Amal kuffaru fa innam yahlikuna fi jahannam amma kafirai su kam za su halaka a jahannama. Wal iyaz billah hadha huwa sirat wani shi sirati. Qauluhu fadin malam da yake cewa walillahi ba zalika tafaddulun Allah bayan waɗannan ceton da aka ambata yana da wasu falololi kasirun masu yawa alaman ya sha akan wanda su wa kada yukhraju Allahu minan nari ba'dul mu'minina bi ghairi shafa'ati shafi'in Allah madaukakin sarki zai fitar da mu'minai daga wuta ko sashin mummunai daga wuta a gudan kansa ba tare da ceton mai ceto ba sai kun gama naku tsaf Allah ya bada izini shi kuma sai yi nasa bal bi fadlihi a'a da fadar sallallahu alaihi wasallam ya kurji unasan minan nari bi fadlihi subhanahu Allah madaukakin sarki zai fidda wasu mutane daga wuta da falalarsa bi gairi shafa'ati min ahadin ba tare da ceton wani ba bal bi fadlihi jalla wa ala qauluhu fadin malam da yake cewa wal khuruj minan nari ba'da ma ihtaraqu wa saru fahaman fita daga wuta bayan sun ƙone sun zamo baƙaƙe ƙirin Allahu jalla wa'ala akhbara Allah madaukakin sarki ya ba da labari anna ahalan nari cewar ma'abuta wuta almukhalladuna fiha masu dawwama a cikinta la yamutuna fiha wala hayawna ba za su mutu a cikinta ba kuma ba za su rayu a cikinta ba qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Fazakir ina a fa'ina zikira tamfa amin. Fazakir ina fa'atin zikira. Ka yi wa'azi, wa'azin za ta yi amfani. Shi sa man zalika duk al'umma da ba a mata wa'azi ta halalace ta halaka. Duk al'umma da ba a mata wa'azi ta lalace ta halaka, haka annabi faɗa. Ya ce lalle ku yi umarni da kyakkyawan ayyuka lalle ku yi hani da munanan ayyuka ko ya yi kusa a zubo muku da ruwan duwatsu ko kuma ku roƙi Allah ki amsawa an gane ku roƙi ake yin wa'azi ko rashin yin wa'azi yana sa kin karɓar addu'a rashin wa'azi yana haifar da azaba Allah cikin al'umma to in ku yin wa'azin yana sababar da bala'i da musiba to rashin sauraron wa'azin fa na yawanci ma sababar da masifa da haka wani ba ruwansa da Allah gunda ake ambata Allah ma shi gurin adawarsa ne wa ya tajannabu al ashqa amma shaqiyai za su ne sanci gunda ake wa'azi sai zakaru man yakhsha na'am wanda yake jin tsoron Allah zai wa'azantu amfanin wa'azin kenan wa ya tajannabu al ashqa shaqiyai kuma sai su nisanci wa'azin allazi yasla naral kubra sune masu shigar wuta babba thumma la yamutu fiha wa la yahya in sun shiga ba mutuwa ba rayuwa fallazi la yaqbalu almau'izata mutumin nan da baya karban wa'azi wa yastamiru fi ghayhi yana tafiya a cikin rudinsa fa hadha yadkhulu jahannama wannan shi zai shiga jahannama wa ya baka fiha kuma zai dawoma a cikinta la ya haya hayatin amuriha ba zai rayu ba rayuwa irin ta hutu wala ya mutu mautan murihan kuma ba zai ba zai mutu ba mutuwa ta hutu wani mutuwar hutu ce wata mutuwar kuma azaba ce bal ya baka fi azabin a'a zai tabbata ne a cikin azaba amma man da khalaha min usatil muwahidina amma wanda ya shiga wuta daga cikin masu sabo amma suna da tauhidi sun yadda Allah ɗaya ne fa innahu ya hatariku to shi zai kone wa yasiru fahaman ya zama bakin kiran thumma yukhraju minan nari sannan a fidda shi daga wuta wa yudau fi naharin sai a sanya shi a cikin wani kogi yuqal lahu naharul haya sunan kogin ruwan rayuwa fatambutu ajsamuhum sai jikinsu duk su tsaro fa idza takamalat ajsamuhum idan jikin nasu ya gama cika ya hadu uzina lahum bidukhulil janna sai a masa izini na shiga aljanna Allah ya sa kan mu ma shiga wutar ban sana'a ce ce mu an jama'a ɗazu na faɗa masallaci na ce kowanne wayewa da ya zo in babu addini wannan wayarwa hallaka ce kowanne ci gaba kowanne iri ne idan ya zo in babu addini halaka ce ɗauki misali wayewa ta wayar hannu a gurin wani masifa ce a gurin wani masifa ce tana sa mutum ya yi ƙarya wanda haramun ne a musulunci wani zai lodawa fim din a wayarsa fim na batsa haramu ne mutlakan kaga a gurin wani halaka ce ci gaba ne amma gun ta zama halaka ina ba ta mun gane eh ci gaba da muke gani a a bude club anan a a bude gidan gala anan a a bude gidan damba a can a a gidan kokawa a can muna gani ci gaba ne ko to shi ma sai yake zuwa da masifa da barayenmu na ningi yaranmu ne ayanmu ne yan gida in suka shiga gida ka ce kai waye he ruga da gudu haka ne to yanzu barayen kuma da makami suke zuwa in ka ce kai waye ce mu barayi ne ce shi gaba ne amma me ya kawo irin waɗannan abubuwan da kuke renawa yanzu mutum ɗaya ɓata gari in ya zo sai ya ɓata mutum ɗari a garin nan jama'a ko ba gaba ne mutum ɗaya ɓata gari in ya zo sai ya ɓata mutum ɗari a garin nan to ana gidan gala ana kaza ana kaza na kano ya zo na kaduna ya zo na ina ne ya zo na ina ne ya zo mai kyau ya zo mummuna ya zo in ya zo ba zai hakuri ko ba za ka san shi ba da ka sai tara naku na garin su ne su zama jagoransa gidan wani gidan wani gidan wani gidan wani shikenan yanzu zai wahala a garin nan a yi sati baka ji an ce an shiga gidan wanda makame ba ko za a yi ba a yi sati kan ce an shiga gidan wanda makamai an ji masa ciwo an yi kaza ina wani har matar a nan gashi nan alin azari ran lahadi can da ta wuce matar an kai ta mai mangororukan nan suka sake ta Allah ya taimake shi ko Allah ya taimake ta Allah sawaka sai lokacin da muke bayani akan irin wannan matsalolin mutanen gari kun yi shiru mutanen gari kun yi shiru masu kuɗi masu mulki shugabanni malamai ko ya shiru baya nuna damuwarsa a kai baya nuna ɓacin ransa a kai to yadda masifa ta zo kana gan ta shalace kanka ina shi mai kuɗin man ya fi kowa tashin hankali to mu da addu'ar da muke yi ya Allah duk wanda ya tsokano masifa Allah masifa katta ma mai al'umma ta tsaya iyakarsa duk wanda ya jangalo masifa ubangiji ya mai da masifar kansa in yana da niyyar tuba ubangiji Allah sa ya tuba tubar muke so in bai da niyyar tuba Allah kai ka halice shi bawanka ne kai ka bashi karfi ka bashi dama ka bashi lafiya ka bashi dukiya ka bashi mulki duk abin da ya shiga da shi Allah ka mai da wannan karfin nasa ya zama jarrabawa a kansa assalamu alaikum warahmatullahi